بسم الله الرحمن الرحيم قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال إني ليوزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قال في النبي يعقوب عليه السلام يدا يا أنسى yace inni ni dinnan layyuzunniya abu ne wanda zai bani bakin ciki an da zabu bihi ku tafi da shi daji ban san inda yake ba abu ne mai sa mini bakin ciki dama yana tare da su biyan nan marayu ne uwa su tara su da saboda haka sai Allah ya sa masa soyayya su da tausayawa fiye da kowanne wai an tambayi balarabe an ka wani ko yake karami har ya girma marar lafiya har ran da ya warke wanda ya tafiya har ya dawo matalauci har ya arziki saboda ƙanana ne ina jin tausayin su yana son su biyun nan kamar fiye da yadda yake son sauran kan da ƙanana ne da kuma ne uwa su tara su layyuzin ne an ta zabu bihi abu ne wanda zai bani bakin ciki in ba su je ka tafi da shi layyuzin an ta zabu bihi akabu an ya kula zibu wa antum anhu ghafilun ina jin tsoro kar ku je daji da shi wajen kiwo sannan ku shagar da yin wani abu kura ta zo ta ɗauke mini shi abin da nake jin yake ba ni bakin ciki ne kenan nake kin ku tafi da shi قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون
قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون قالوا sai ya'yan annabi yaqub suka amsa masa to sun samu wata kwaya kenan sun kira kana jin tsoron tura ta cinye shi ko sai suka ce ai ya babanmu ƙari ne na kalar zuru wana na usbatun ga mu jama'a wajen mutum goma sannan mu shagala mu bar wani ɗaninmu har kura ta zo ta cinye shi ai mun zawa masu asara kenan ya za mu shagala da shi mu manta da shi kura ta zo ta cinye ga mu jama'a masu ƙarfi ba za mu yi haka ba
فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في رحبات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون
قالوا لئنك له ونحن إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يسألوا في غيابات الجب وأوهينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون shikenan da suka tafi da shi falan ma zahabu bihi da suka tafi da shi daji sai suka yanke shawara ne tunda yahuza ya ce kada a kashe shi kada a kashe shi bai yarda da a kashe ba to tsawar su ta haɗu an yi tsalo fi ga ya ba jibbi su jefa cikin duhun rijiya din shine dai abin zartarwa sai suka tuɓe rigarsa suka jefa shi a cikin rijiya a ajiwa yin rijin raya ba jibbi da aka jefa shi sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya masa wahayi na ilhama ya magana da shi ko ku ya sa mala'ika ya gaya masa wahayi na ilhama na ira duk mutumin da zai zama annabi yakan akan nuna masa wata karama amma ba a kiran abin karama ya fi karfin karama ko bai kai mu'jiza ba domin lokacin aika bai yi ba shine ake kiransa irhaq da ha babba da kada yake rubuta shi irhaq to wa wahaina ilai sai muka masa wahayi muka ce yusuf kai hakuri abin da duk da suka yi maka la tunabbiyan nan bi amri wa hum la yasuna wataran sai ka mayar musu da wannan magana ta inda ba za su gane ka ba wataran sai ka gansu ba su san ka ba kai ka san su sai ka ce musu hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi idan tum jahilun تجي أئنك لأنت يوسف تجي أنا يوسف هذا أخي ارمن الله علينا إنه من يتقي ويصبر إن الله لا يضيع أجر المحسنين وترى في كاكا يا مسوانا يا ليسو كيف قولي
وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا وكنا صادقين وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متائنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين suka jefa ɗan uwansa a cikin rijiya an ce lokacin shekararsa goma sha biyu an ce lokacin shekararsa goma sha bakwai to na sha bakwai na sha biyun nan dai zai fi kusa da sanuwa domin wanda suka tsince suka tsince shi sun ce ya bushire ya haza gulam da ya kai shekara goma sha bakwai ba za su masa gulam ba sai su ce masa haza fatan ko haza shaf kuma lokacin da ake jefa shi yana da shekara goma sha biyu ya fi kama da a jefa shi domin in ya kai sha bakwai to za a fafata da shi kamun a ɗauka a jefa shi ma dai za a riƙe wani a cikin su tunda ƙarfin sa ya kawo inda sha bakwai ne wajahu abahu isha an yakun sun jefa shi a rijiya sai suka zo wajen ba isha an da yakuna suna kuka da ubansu ya ji hargowan kuka da daddare ta ji kai lahiya me yasa me ya faru gare ku wajen dabbobi ne abin ya faru suka ce ai baba abin ya fi karfin maganar dabbobi menene ina yusuf tukuna ce ai maganar yusuf ne mun je muna buge-buge da tsalle-tsalle muna muna koyon harbi muna koyon buge-buge da tsalle-tsalle sai muka bashi ya duba mana kayanmu kamun mu dawo sai muka da kura ta cinye shi wannan ma da rigar ma ga jini sun yanka wani ɗan ƙaramin saurayi sun sa jini a jikin rigar da ya karbi rigar ya ɗaga ya ɗaga ya duba shi a mako na ga kura da dabara ta cinye min ɗana amma bata huda rigar ba wannan kura da dabara take ka jawo a ba mu sha'an yakun ƙalu ya abana suka ce ya babanmu lokacin suke kuka kenan inna ga hamna mun mun tafi a daji nastabi muna tsere tsere da juna wajen harbi da gudu da wasan dai motsa jiki na koyon yaƙi kenan nastabigu wa tarakna yusuf inda mata'ina sai muka aje yusuf a wajen kayan mu fa akala huzubu sai kura ta zo ta cinye shi wa ma anta mu'minin lana walau kunna sadiqina mu yanzu abin da yake damun mu mun tabbata kai ba za ka yarda da wannan magana da muka faɗa maka ba ba za ka yarda cewa gaskiya ne muke faɗa maka ko da mun faɗi gaskiyar inda ka daɗe kana kana shakkar ka bar mu mu tafi da shi to za ka yarda wannan magana ba za ka ce ba gaskiya ba ne
وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون wata rana wata mace ta zo ta yi ƙara a zamanin alƙadi surai a zamanin sahabbai kenan ko tajiyar sai ƙara a za a yi sarai sai ta fashe da kuka tana kuka sai abokin alƙalin sai ce ranka da wannan ke mata shari'a an cece ta ita can ƙwai da suka zo gida da daddare suna kuka an cece su ne kuka ba zai zama aunin an cece mutum ba akwai mai yin kuka da gangan don ya kwaci haƙƙin wani akwai mai kuka don ya kwaci haƙƙinsa wa jawo ala gamin su rigar min kazini kuma suka zo da rigar tana rigar suka kawo ta tare da jini sun sa mata jini gidamin kazirin wato jini na ƙarya a nan akwai a cikin kistoshin ‘ya'yan annabi yaƙubu da yusufu cewa su annabawa ne da kuma gangarin da suke faruwa da irin ayyukan da suke faruwa akwai abin izina a ciki shi dai malamai sun ce waɗannan goma sha biyu nan dukansu annabawa ne wato su asbat domin ƙur'ani yakan lissafa su in an yi imani da annabawa in an zo kansa ce da jikoki to cewa da jikoki din nan yana nuna cewa su annabawa ne su guda goma sha biyu nan jikokin a ishaq wato jikokin ibrahim ya'yan annabi yaqub kuma a hada ashara kaukaban yana nuna cewa su annabawa ne to amma abubuwan da suke faruwa neman kashe dan uwansu da yi masa hasada da sai da shi da da da dukansa da kuma kawo labarin da ba na gaskiya ba a zuba jini a riga a ce jinin mutumin ne ba kuma gaskiya ne ba wayannan abubuwa duk ba su dace da annabawa ba saboda haka su ba annabawa bane in ji wasu malamai aka to ya za ku yi da waɗannan ayoyi qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wa lasbadi kace eh to ai lasbadi ba ayyana ba ai annabi ibrahim dukkan annabawa jikokin annabi ibrahim ne wato lissafin ne ya zo ya tsakace da jikokinsa jikokin annabi ibrahim ba wai ana nufin ta'ayinin ƴaƴan annabi yaqub bane to kowa dai ya jawo nasa nafsi don ya kubutar da kansa to amma abin da yake tabbatai wasu malamai sun ce yana yiwuwa mutanen da za a mai da su annabawa kamun annabcin suna iya aikata wani abu wanda ba daidai ba kamun annabci amma bayan annabci ba sa iyawa to anan bidamin kazi sun zo da jini na ƙarya shi ko ƙarya ya koru ga annabawa to akan wannan ƙaulin waɗansu malamai da suke cewa sai bayan annabci ne hukunci yake tashi to yanzu dai ba a naɗa su ba tukuna a ce iya yi tun doka ba ta sauka ba an naɗa su annabawa ɗin to a nan a annabi adam ma ubangiji ya ce wa sai adamu rabbahu fanhayi shi da adam ba a shakkan annabcinsa domin shi annabin allah mursali na farko domin shi ne annabin ƴaƴansa ba yadda za a yi waɗansu bauta wa Allah ba tare daga Allah ba shari'a ko ba ta zuwa hannun kowane mutum sai annabi mursali saboda haka annabi adam annabi ne mursali ne zuwa ƴaƴansa to amma an ce wa sai adamu rabbahu kan gabi nan ko an ce wa jawo wala gamin shi bidamin kabi mu aqidar mu musulmi annabawa ba sa sabon Allah kuma qur'ani duk abin da ka gane ciki kuma gaskiya ne ya za a yi da irin waɗannan yadda za a yi da su ai Allah ne yake magana duk Allah in yana magana magana kowa ajiye ta ake yi ana ganin mutane ofis ne kawai yake haɗa mutum da mutum idan ya zama ofisansa halin inspector ya kawo bincike sai kwamishina ya duba ya duba ce kai haka ake aikin police a garinku mutum banza ta fita wani wuri rage rage sa ina da jawabi ki ban san jawabi ka turka wani wuri mutum banza da ya faɗi haka sai ya sa kiran wani kofar ce kira mu mutum banzan ta Allah kofar in ya je wajen asibar ka zai ce mutum banza ana kira sai ce ranka ya daɗe sa ana kira ko domin mu tsakanin mu da annaba ranka ya daɗe sa abinda Allah ya faɗi duka shi ya faɗi mu ban faɗa ba kuma bayinsa ne shi ya girmama sai shi ya ba su wannan kisma tsakaninsa shi da su Allah yakan cewa Allah ya mudu fa in fa'alta fa innaka idan min az-zalimin balle wani annabi bayan Allah ne shi yadda Allah ga dama amma mu linzami ya fi karfin bakin kaza yadda Allah ya faɗa kenan in mun zo mu maimaita sai mu yana cewa idan ka zo a fi Adamu rabbahu fa zai kai sauri kace su mutu rabbu kai sauri kace sun mutu rabbu fa tabu alaihi hadi saboda haka wayannan abubuwa duk ba za su hana su zama annaba ba tsakanin su da Allah ne Allah ne yake magana anan shi Allah yana magana wani da zai magana ba wajawa la kamin su gidan kabir قال بل سورت لكم انفسكم امرا annabi ya kuma ce ni dai a lura ta a gani na a ganewa na akwai dai abun da ku kuka shirya wanda ranku ta raya muku amma ba ba wai kura ta ci so ba tasawurin jami'in dai ba ce komai ba sai hakuri tsakanina da Allah abin da yasa yake sabrun fasawurin jami'in ta ya zai yi yanzu ya tashi yana tsoho ya shiga daji neman Yusufu ne ko ko ya hayo wasu mutane ga yan uwansa ne suka yi masa ko ko ya tona asirin su ƴaƴansa sun sun halakar da ɗan uwansu banda saurin da yin babu da zai yi na yi haƙuri wallahu almusta'an wala ma tasawun Allah shine abun neman taimako wayannan abubuwa duk na barwa Allah ina neman taimako na daga wurin Allah can garke zai ce inna a cikin basi wa hujja ila Allah wa ala min Allah ma la ta'lamun abin da ya faru kenan wayannan ayoyi duk suna koya wa mutane zaman duniya kai uban mutane ka bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi Allah ya rahama wa uba wanda ya taimaki ‘ya'yansa yi masa biyayya banda zagi a tsakaninka da ‘ya'yanka banda fiki banda tora musu abin da ba za su iya ba a'a kai da su a hankali a hankali su ji daɗi yi maka biyayya kuma kar ka nuna wani kana son wani a cikin su balle ka haɗa su da ba ‘ya'yanka ne kowanne ka kana wani sahabi ya kawo ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam Numan ibn Bashir yace ga wannan na ba ɗana kyauta annabi kai shaida sai ce duk ƴaƴanka ka ba su yace a'a shi kadai ce ashir ala haza ghairi to wannan shaida ta zalunci sai dai ka ga wani ba ni ba in dai ba duk ƴaƴanka ne ka ba ba shi kadai ka ba to ka sa wani ka sa wani shaida ni ba zan zan shaida ba ku ji tsoron Allah ku daidaita tsakanin ƴaƴanku sai dai wasu abubuwa da sukan faru wani ba lafiya ba za ta duk kuɗin da ka kashe na magani ƴaƴanka ma duk sai ka kashe musu irin wannan kuɗin ba ko ko wani yana makaranta ba za kana biyan kuɗin makaranta ba za ka to duk ƴaƴanka in dai ka ware wannan kuɗin ka aika ƴaƴanka duk sai ka ba su a la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kana nuna wa kuma su ɗan uwa kada su kada su cuci wani daga cikin ɗan uwansu in sun cuce su Allah zai ɗaga shi ya mai da su karkashin sa ina sun sun cuce shi nan duk ana ana mana koyarwa ne da ƴaƴanmu da iyayenmu da yan uwanmu duk qur'ani na koya mana yadda zamu zauna lafiya la darara la dirara kar mutum ya yadda a cuci farki kuma ya cuci wani Allahu ta'ala mutum وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى يا هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله abin da ka faɗa ka ce ka yarda ka tabbata tun daga zuciyarka har bakin ga Allah kadai wanda ya halitta sama da kasa ya komai kowa shi kadai ne ubangijin ba tare da kowa ba da abokin tarayya kuma kace ka tabbata ne Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da wannan addinin da muke na Islam kuma kace ka tabbata Yesu ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne yadda kowace mace in ta yi ciki ba mijinta ne yake yake mata jinjiri a cikin ba ba rai ba ba ne ke kera jinjirin ya sa masa rai to haka Allah ya kera Isa a cikin Maryamu ya sa masa rai Allah ba uban kowa bane ubangijin kowa ne ka yarda Yesu ba dan Allah bane bawan Allah ne ka da duk abin da ka faɗi ina maka wannan kace alhamdulillah ka zama musulmi duk yan uwanka duk musulmin duk yan uwanka ne abin da ya zama dole akan musulmi ya zama dole akan ka za ka yi sallah biyar za ka je ka wanka ka soma sallah kullum akwai sallah biyar yanzu ba wace rana ta faɗi da sai kai niyya da zai za mu ƙara da azumi wannan wata tare da kai Allah za ka dukiya ka yi zakka Allah za ka dama ka je haji ba babu cin naman alade ba son biya duk abubuwan da musulmi ba ka yi da za ka yi tun daga yau muna maka murna kwarai da gaske Allah sa ka riƙe Allah ya amfani ka da shi mun da sunan Canada ima yanzu ne wani suna kake so na shehu shehu Ibrahim ko shehu Usmanu ko shehu duk shehun da kake da shehu shehu dai wato lakabi ne akan shi kenan suna ka shehu Ibrahim muna maka murna ta gizo na da alhamdulillah alhamdulillah ku ba shi abin yin ciwa ngo ka je ka yi ta gawa da wannan abin sallah ba wai don baka da shi bane muna maka murna muka baka wannan والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأرسلوا دلوة قال يا بشري هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون da suka jefa shi a rijiya a maganan wasu masu tafsiri sun ce bayan kwana uku sai matafiya suka biyo bakin rijiyar kuma suka zago suka gani ake yi waɗansu masu tafsiri suka ce a'a da suka jefa shi a rijiya suka koma waje ɗaya suna cin abinci sai ga fatake sun zo da suka zo suka turo mai ɗiban ruwa da ya leƙa cikin rijiya ya miƙa guga sai annabi Yusuf sai kama guga ya rike ya kama ya rike sai ya leƙa shi mai jan ruwan sai ya leƙa sai ya ga mutum ne sai ce ya bushire ya haza gulam a'a yau ga murna murna yau ga murna yau ga murna na tsinci yaro a cikin rijiya sai ya fito da shi da ya fito da shi maza maza ɗan uwansa suka ce wannan fa kayan sayarwa ne wato ruhu bida'a wannan fa ba tsintuwa bane fa kayan wato bawan mu ne ya gudu muka biyo shi ya fada cikin rijiya saboda haka ba tsintuwa kai ba kayan sayarwa ne ba sarru bida'atin kayan sayarwa ne shi fa annabi Yusuf Allah ya sa masa baki ya rufe bakin sa kada ya ce shi dan uwan waɗannan ne a bashi ya zama bawa din ya fi sauki wa sarru bida'a wallahi alima ya amari wa sharahu bi thamanin bakhsin to tun da yake kayan sayarwa ne nawa za ku sayar mana nawa za ku sayar mini in ji mai tsintuwa shi sai suka sayar mai ɗan kuɗi kaɗan ga rahima ma'aduda wato ɗan dirhamomi a ƙa'idar su in dirhami ya kai arba'in to aunawa ake da sikeli amma in ba bai kai arba'in lissafa ake ɗaya biyu uku hudu biyar to sai ya zama ba su kai arba'in a nemi sikeli wato ɗan sululluka ne guda ashirin da biyu suka sai da sirna yusuf da shi kenan sai aka tafi da shi wasu yau da sanin baksin da ɗan kuɗi ɗan kaɗan da rahima ɗan kuɗi ne madudin ƙidayayyo da maduda wa kanu fi min zahidi shi ɗan uwan nasa sai suka zama sun ƙishi sun guje masa kamar uwansu ba kuma kuɗin ma da suka karɓa sai suka rasa yadda za su yi da kuɗin
وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين شروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين sai suka sai da shi su ɗan uwan nasa da ɗan kuɗi ɗan kaɗan gidayayyun sululluka wa kanu fi min zahidin suka zamo dai sun sun guje masa وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تاويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مسيح أتي أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تاويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون da suka tafi da shi su mutanen madiyana ne za su tafi misra suka sauka suna neman ruwa suka turo mai ya ɗauka ruwan ya zo ya tsinci shi yusuf ɗin aka saye shi sai suka wuce da shi misra suka je suka sai da shi da misra kan tsada domin kowa ya zo ya gani in ya sa kuɗi wani ya zo sai ya ƙara sai da aka sai shi da kuɗi da yawa wa ƙara da zai min misra da ya gagara sai dai fada kenan sai waziri wazirin wazirin rayyan wato kiftir wazirin rayyan sai ya zo ya saye shi da kuɗi da tsada ɗin shi ne wazirin gari mai gudanar da dukkan na mulki wato kamar prime minister shi mai ƙasar kenan komai da komai shi ke yi sai ya saye shi wa qala allazi ishtarahu min misra limra'atihi da ya saye shi aka je misra da shi da aka je misra da shi ya saye shi shi mai mulkin da ya saye shi sai ya gaya matarsa a ki girman wannan mutum akrimi maswahu ma'ana akrimihi ki girma matsayin wannan mutum ki girma mazaunin wannan mutum ki kula mini da shi in yanfa'ana muna kaunan wannan mutum in ya ƙaru zai amfane mu aunar ta ce da waladan ko ma mu yantar da shi mu ce wannan ya fi ƙarfin mu ce bawan mu ne mu yantar da shi kawai mu ce dan mu ne a ki girma wurin zaman sa kyauta masa aunar ta ce wa kazalika makkanna li yusuf lardi nan mun tsiratar da annabi yusuf daga hannun ɗan uwansa mun fito da shi daga rijiya bai mutu ba muka ɗauko shi muka kawo shi misra misra ma ba a bari wani talaka ya saye shi ba saboda an tsadanta kuɗinsa sai basarake ne ya saye shi to daga nan ne sai fa muka ba yusuf dama ya shigo fada kenan ta hanyar yana bawa bawan wazirin sarki rayyano makkan nari yusuf filardi wani allimahu min tawil hadis mun ba shi wannan dama ne don mu sanar da shi ilmomi na na fassarar mafarki da ilmomi na addini wani Allah min tawil da hadis wallahu ghalibun ala amrihi shi Allah in yana son yayi wani abu to ba wanda zai is- ba wanda ya ishe ce zai hana shi abin da zai yin nan ba dai yayi mafarki da ɗan uwansa uwansa sun masu jira ba a cikin taurari guda goma sha ɗaya da rana da wata to ai ba wanda ba wanda ya sai kashe shi tun yana karami bai kai wannan matsayi an zo an masa jidar ba Allah in ya sa abu wanda zai yi shi ba wanda zai hana shi yinsa kowane dabari na Allah shi Allah ghalibun mai rinjaye ne ala amrihi ba wanda zai hana shi zartar da abin da yake so ya zartar walakin na aksaran nasi amma yawancin mutane la ya'lamuna ba san haka ba yadda Allah duk ke nufi sai yayi inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula kun fayakunu duk abin da ya ga dama kawai shi abin ya zama ne sai ya zama ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده آتينا حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين da ya kai ƙarfinsa ya zauna a misira ya kai ƙarfinsa idan an tsinto shi a rijiya yana da shekara goma sha biyu ne to ya zauna gidan waziri kenan shekara goma sha takwas tare da zaman kurkuku sannan yana da shekara talatin aka naɗa shi wazirin gari shi sarkin ya mutu yusuf yana da shekara talatin da uku aka naɗa shi shi ke tafi da mulkin misira sai da ya kai har shekara ɗari da ashirin yana na rayuwarsa lokacin da zai roƙi Allah kura wajen Allah rabbi ga dace da ni min mulki to alamma balaga shiddahu atina hukman wa ilma wa kadhalika najil muslimin da ya kai matsayin isan karfin sa wato gurungul ashiddi kenan a shi dan adam Allah ya shirya masa bakwai bakwai bakwai bakwai sautara shi ya fi yawan rayuwar mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bakwai sautara shine shekarun annabi din wato zaddasin kenan ko sittin da uku bakwai sautara yawanci kenan to amma ga yadda yake jera matafiyar dan adam ɗin to bakwai sautara in nan in ya kai rabi wato bakwai sau hudu da rabi kenan to ya kai matukan ƙarfinsa bakwai sau hudu da rabi sauka ne saboda haka in ya kai wannan shekaru bakwai sau hudu da rabi shine gazhakun shekara ishirin da takwas to in ya ƙara shekara ɗaya to ya shiga matsayin kenan zai ya isa balaga a shiddahu wato shekara ishirin da tara dai in ya kai ishirin da tara zuwa talatin zuwa talatin da uku ya kai ƙarfinsa kenan har zuwa talatin da biyar shi ɗan adam haka ake jera tafiyarsa matafiyarsa na farko kamar yadda ɗabi'o'in ɗan adam yake idan an aife shi tukunna sai Allah ya kawo wani jarraba sai ya fito wa mutane da suma kamar biri in ya kwana bakwai sai a aska suman nan a sa sunan ɗan adam ba biri ba ne mutum ne sunan sama abdullahi ko muhammadu ko abdurrahman ko da sunaye sunaye dai irin na mutanen kirki to daga nan yana nan tare da halin birin nan har ya so rarrafe sai ya so mu zubar da abubuwa so mu kifar da abubuwa ya rika banna dama da halin birin ya zo an dai ce su ne amma halin birin yana jikinsa to da shi zai tashi har ya kai shekara bakwai shi biri ne banda banna ba abin da yake sha'awa shi dan adam to ana nan idan ya kai shekara bakwai annabi ya ce dama kowane musulmi ya samu ɗansa ko ƴarsa ya kai shekara bakwai to ya sa shi sallah dole amma ba duka sai ya kai shekara goma kuma duka to shekara bakwai din nan ya so masalla shi shekara bakwai din nan yana jiri yana jiri yana mutum to kannarsa za ta fita mutum kenan kamar in an ce ya zo mutum to kuma sai shekara bakwai ta gaba wanda za ta ba shekara goma sha hudu shekara goma sha hudun nan an sa shi makaranta a cikin shekara bakwai din nan ya zama ya san addini ya duniya ya san yadda ake zama da Allah ya san yadda ake zama da bayin Allah shekara goma sha hudu to muna da yara ba su kai shekara goma sha hudu ba sun haddace qur'ani sun karatun ilimi shekara goma sha hudu nan in mace ce ta isa ta uwar gida to da ba a cire wancan riga na kare ba na biri ba to na kare ne zai shigo cikin bakwai na biyu ya hada da halin biri halin biri dai banna kowane irin banna halin kare ko menene halin kare yawon banza yawon sata rashin kunya tsokanan fada cin mutuncin masu mutunci cin baki da irin waɗannan halayen kare kenan shekara bakwai na gaba idan ya hada da halayen biri shi mutum ne biri ne ya fi mutum ya fi biri banna ke biri in ya hada da halin kare ga halin biri ga halin kare shi mutum ne kowane mutum zai iya zagi zai zagi annabawa zai zagi waliyai har ya zagi Allah ma da kansa saboda rashin kunya to ya hada waɗannan halaye ba a cire ba to sai ya zarce bakwai na uku jaki zai zama jaki shi kuma ai gara biri gara biri gara kare da jaki shi jaki kare ya san mai shi ya san ma abokin mai shi ya san dukiyar mai shi zai kiyaye amma da shi bai damu bai san kowa ba shi bai san mai shi ba bai san gidan yadda kare ya sani shi jaki nuna karfi hadinsa kenan nuna karfi da wauta da rashin sanin ya kamata da rashin sanin gidansu rashin sanin mai kyauta masa da kuma yin jima'i a gaban mutane da kuma nuna zakarinsa yana kirari da shi ba wanda yake da zakari irin wannan a gaban jama'a kuma in ya tashi wanka ya wanka da toka to in ya in mutum ya haɗa waɗannan halaye shi biri a shekara bakwai na farko shi kare ne a shekara bakwai na biyu shi jaki ne a shekara bakwai ta uku to in ya haɗa waɗannan halaye duk sharrin da yake faruwa a duniya mutumin da ba a cire wannan halaye guda uku a jikinsa bane su ne suke yi su ne suke zagin waliyai suke zagin annabawa suke zagin sahabbai suke zagin matan manzon Allah suke zagin annabawa ma gaba ɗaya na ce ma anta illa basharun misluna har Allah ma a zage shi ake babu shi to su ne suke wannan suna suke terrorist suna suke fashi da makami suna duk jari su suke yi amma an cire halin biri a shekara na bakwai an sa shi sallah ya zama dan adam mutumin kirki mai sallah gaban Allah shekara ta bakwai na biyu an koya masa ilimin addini da ilimin duniya ya zama mutumin kirki hankalinsa ya zama shigowa cikinsa a shekara bakwai ta gaba ta ta uku zai zama jagora ne a harkar duniya da harkar lahira su biyu dinnan duk sun wallafa talifansu na tafsiri tun ba su kai shekara ashirin ba biyu kenan sai ibrahim ya wallafa wani littafi mai ban mamaki ana kiran su ruhul adabi shekararsa ishirin da ɗaya yana ce wa libani ihda wa ishirina sana ma'aziratun maqburatun mustahsana har yanzu littafin abun nunawa ne a duniya gaba ishirin da ɗaya to daga nan idan ya kai shekara ishirin da ɗayan nan sau ɗaya to daga nan sai a sake shirya wasu shekara ishirin da ɗaya kuma ya dinga tafiya kenan ya dinga tafiya kenan amma in ya zo bawan Allah daga wannan wuri to har ya gama shekarun rayuwarsa mutumin kirki zai zama ya kai shekara ishirin da ɗaya sau hudu da rabi to ya kai ƙarfinsa kenan tun zamanin annabci ne ma ya kai an shi annabi to wannan shine balaga shiddahu yayin da annabi Yusuf ya gama ƙarfin jikinsa da ƙarfin hankalinsa da ƙarfin ya cika atena sai muka bashi hukuman wa ilimin muka bashi annabci da manzanci da ilimi wanda suka dace da annabawa da manzanni adana hukuman wa ilman hukuman hukunci wanda ya shafi halitta ilman kuma ilimin da ya shafi shafi sifofin Allah da sunaye hukuman wa ilman wa kazalika najzil muhsinin duk wanda ya tsaya ya gyara kansa ko kuma aka gyara shi tun shekara bakwai na farko ba bar shi yana biri ba aka gyara shi shekara bakwai na biyu kare ba aka gyara shi shekara bakwai na uku ba shi ya zama jaki ba ya zama mai ibada mai ilimi jagora to duk wanda ya zama haka haka za mu saka masa wa kazalika nijil muslimin haka muke saka mutanen kirki masu gyaran zuciyarsu masu gyaran ayyukansu وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت إيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي مسيح إنه لا يفلح الظالمون wa'ancan dabbobi da muka ambata guda uku da biri da kare da jaki dabba ta farko cikin dukkan dabbobi ba mai kama da mutum irinta amma idan mutum ya jefar da mutuncinsa ya lalace ya ki aikata mutunci halin kirki sai Allah ya faɗa da shi ce da dai na yi ka mutum amma tun da ka zama mutum banza je kana mai da kai biri kunu kiradatan kasiyin na mai da kai biri lalatacce idan kuma ya yi karatun ya ki aiki da karatun ya wuce mutum kawai a malami ne amma bai aiki da iliminsa ba to sai Allah ya ce masa to da dai kai mutum ne malami to amma yanzu mun yi fada da kai na mai da kai kare fa masaluhu ka masalil kalbi in ta'mil alayhi yalhas aw tatruku yalhas idan kuma ilimi ya ya zan babban malami amma bataccen malami mai badda mutane sai Allah ce Allah sai ki da kai mutum ne malami mai kayan littafi mai kayan ilimi mai amfanar da jama'a tun da kake aiki da iliminka kana fadda mutane yanzu na mai da kai jaki iliminka bai maka amfani ba masai lihimeri ya milu asfaran bi su wasu kawai lalina ka zauga ayatin da shi jaki in ya ɗauki hatsi aka je zango a ɗiba masa ya ɗanta ba ko wake amma in ya ɗauki littafi ya ji nauyi aka je zango in an je cikin littafi me za a bashi ba komi da haka babban malami in ya zama mutum fadda mutane ya zama jaki kenan yake yin kayan littafi duka Allah ya ne mana wa'azi da waɗannan abubuwa ne don kada mu lalata kanmu bayan Allah ya ba mu daraja ya ce laqad karramna bani adama wa rawadatu allati wa fi baiti an nafsi wa ghallaqat al abwab wa qalat hi talak qala ma'az Allah inna nafsi innahu la yuhibbu zalimin to wannan matar mutumin nan da ya sai annabi Yusuf ana nan ana nan annabi Yusuf wani mutum ne kyakkyawa wanda manzon Allah da kansa ya masa ya masa kirarin kyau wanda annabi ya tafi Isra'i da Mi'raj dare ya ce ya tadda annabi adam a sama ta farko kuma haka yake ya tadda annabi yahaya da annabi isa a sama ta biyu ya tadda annabi yusuf a sama ta uku kai wannan mutum da kyau yake wannan an ba shi rabin kyau wato ma'anin an ba shi rabin kyau yana da abin fisga amma bai da abin tu ba akwai jamala ba jalala manzo Allah ya fi shi kyau amma mata ba za iya fada mata in sun hango shi kyakkyawa mutum da su zo kusa sai su ji kamar mai ganeta ya tura su baya saboda tsoron jalalarsa to shi wannan aka bashi su aka bashi rabin kyau mai fisga ba mai turewa saboda haka ne suke fata abin turewa ba jalala akwai jamala shi kuma zuwa ga jalala ga jamala ga kamala sallallahu alaihi wasallam to matar sai ta zama tana neman sa da lalata saboda haka ne masu neman ma'aikata idan mutum zai nemi bukuri to in kyakkyawan mutum ya zo mummunan mutum ya zo ina baka shawara ka ɗauki mummunan idan za ka nemi direba wanda zai rika kaiwa hajiya anguwa wannan kyakkyawa ne wannan mummuna ne to ka sa mummuna ya kai hajiya in mai gadi kake nema ga kyakkyawa ga mummuna to ɗauki mummunan in mai gadi na kake nema ga kyakkyawa ga mummuna in da gidanka da mata to ɗauki mummunan in mai wanke-wanke kake nema ga kyakkyawa ga mummuna cikin gidanka to ɗauki mummuna haka in kana neman kuku ɗauki mummuna in ba haka ba wata ran hadari zai faru wara wa zatu lati fi baiti annabi wannan mutum mutumin da ya kawo shi ya ce a kyautata zaman sa a kula da shi to ita mai kulawan da shi har kulawa ta inda mai gida yake so ta kula da shi matukar kulawa har tana jansa wata rana sai ta shirya shimfiɗa mai kyau ta yi gini ta sa tun da sarauniya ce ta sa aka mata wani gini mai maki ta kira miji zo ka duba ka ga gini na sabon gini da nayi a cikin gidan da miji ya shiga ya ce ki sa masa suna baitu surut kace na sa masa baitu surut to ana nan sai watan tal Yusuf ya shigo ya shigo ta rufe kofa ya sake shigowa gaba ta rufe kofa sai da aka rufe kofofi sai ta shirya shimfiɗa ta dama wannan na shirya domin ka ne sai ta kwanta sai ta rigingine sai ta jashi ta ce a'udhu billahi a'udhu billahi a'udhu billahi a'udhu billahi ma'azallah shine ma'ana a'udhu billahi a'udhu billahi a'udhu billahi yaya zan sabi ubangiji wanda ya halicce ni yaya zan sabi ubangiji na wanda ya saye ni yace ki kula da ni na ki amana sa kenan nayi masa ni ba zan yi wannan ba sai ya tashi sai sai tana ja yana ja tana ja yana ja sai ya ruga sai ta bi shi sai Allah ya bude masa kofofi ko sai ga mai gida yana zaune a kofar gida sai ta ce ma jaza'u man arada bi alika su'an illa an yusjida wa zabu dalil sai ta ce ranka dare mutumin da yake ya nemi matarka da aikin banza me ya kamata a yi masa in ba ɗauri ko ko duka ba domin tana tsoron kada ya amsa ce sai kisa ita ta yi tambaya ta ba da amsa ma jaza man tsada bi alika su'an illa an yusjana aw azabu nabi sakamakon wanda ya nemi ya nemi ya aikin banza da matarka ai sakamakon wannan mutum sai dai a sa shi a kurkuku ko ku ai masa ai masa duka mai wahala tana tsoron kada ya amsa cewa ya kamata a kashe shi to shikenan za mu shiga gida to da aka yi haka sai annabi zai ce a wallahi ita ta neme ni ina ki tana nema na ina ki tana nema na ina ki to ta faɗi haka sai aka samu shaida aka ce akwai wani jinjiri wanda ba a lura da shi ba saboda kankantarsa sai ya ba da shaida ce ga yadda aka yi ga yadda aka yi magana da nake faɗan nan ku lura ku gani rigarsa ta kece in ta kece ta baya in ta kece ta gaba abinda ta abinda ta faɗa gaskiya ne faɗa mata ne suna faɗa har ta keta mata riga ta gaba in ku rigar ta kece ta baya to yana gudu ne tana neman ta kamo shi ta kama rigar ta keta ta baya sarki ce a kawo riga mu gani in waziri ce a kawo riga mu gani aka daga riga sai aka aka ga riga ta ke su ta ba aka ce yaro mai shaida ya eh shi ainihin waziri ce Yusuf dan Allah ina roƙon kai hakuri dan Allah kai hakuri kar kowa ya ji wannan magana dan Allah kai hakuri ke kuma uwar gida kin yi laifi kin yi laifi kin yi abin kunya kuma ke ma kar ki faɗa kowa kar kowa ya ji ke kika yi kuskure ke kika yi laifi amma kar ki faɗa kowa kai kuma kada ranka ya ɓaci don Allah kai haƙuri kai haƙuri an ɓata maka suna kai haƙuri kai haƙuri da shi ne daga mata sai suka ji wannan labari sai suka sata a waƙa suka sata a waƙa a gari eh matar mai girma tana neman bawanta za ta yi lalata da shi saboda ya faɗa mata a zuci ne ya shiga cikin zuciya suka yi ta waƙa suka yi ta waƙa kiran nan sai ta kira dina wa'annan matan masu waƙa a garin kira dina sai ta tana so a fere mata lemo na kayan dina din sai ta haɗa wa Yusuf ado to Allah ka fito ka ga min da matan nan masu wanda ya kira su dina sai annabi Yusuf ya fito da adonsa da ya zai tsaya gaban sannun ku sannun ku sai suka yi ta kallo suna yanke hannun su suna tsammanin lemon ne suke suna yanke hannun suna tsammanin lemon ne suke yankewa to sai ya kuke yanke hannun ku in ji matar a wallahi ma haza bashara in haza illa malakun karim wanda muka gani mu taɓa ganin irinsa ba wannan ba mutum bane kai wannan mala'ika cikin mala'iku sai da aka zaɓo sai to gashi nan ku ne kuke bin waka wai na gafi rana ɗaya kuka gani gashi kun yanke hannunku balle ni wanda ke tare a gida ɗaya da zalikun na labilun tunna ni fi abin da yasa kuke min waka kenan kun gani sau ɗaya kun yanke wallahi wallahi kai karka yadda ka saba mata karka yadda ka saba mata to sai labari ya daidaita a gari kowace mace in mijinta zai mu je wajen da Allah ni da na ga Yusuf me za ka yi min ni da naga Yusuf me za ka gaya min sai yazo aka sa masa bakin jini a gari in ma ce mijinta zai gaje ta ni da naga Yusuf me za ka gaya min ni da naga Yusuf me za ka gaya min to sai ya bakin jini sai sa kansa sai ya roki Allah ya ce Allah abinda matan nan ta roka dai rabbi sina habbu ilayhi ma tunu ilayhi ni dai da a ce nayi lalata gara in shiga kurkuku Allah ina roƙon ka sani kurkuku to cewa ina roƙon Allah ya sa shi kurkuku din nan da ya faɗi yadda babansa inna ma ashku basihuna ila Allah wa alamin Allah ma la ta'lamuna da Allah sai ya fita da shi ta wata hanya ya kwantar da wa'annan fitinu na soyayya da jaraba amma sai ce yana son kurkuku sai Allah ya sa shi kurkuku din ya je saboda ya ƙara ƙarfin sa yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna cikin kogon dutse wata shida kamun ya karbi alqur'ani shi kuma ya zauna cikin kurkuku shekaru kamun ya karbi wannan aika ya tafiyar da shi to shine za mu karanta nan gaba duk wannan Allah yana karantar da mu ne
ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ولقد همت به وهم بها لولا أن برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين لوكتن fadin na rigingine hakika ita kan lokacin nan himmanta duk na kan yuzu ne lalle ya zo ya kwanta mata abin da take so kenan shi ko yuzu waɗannan irin maganganu da wannan irin mummunan kwanciya ba dan dai shi yuzu ne ba laula an ra'e burhan rabbi la hamma biya ba don da shi Yusufu ne ba annabin Allah ne dan annabin Allah jikan annabin Allah wani ne shi ma da abin da take su da yayi mata amma ina ai inna min ibadinal mukhlasin Yusuf yana daga cikin bayin mu wanda shedan da kansa ya ce ya ce zai ɓadda dukkan mutane la ibadaka minhumul mukhlasin ya ce dukkan yan adam sai ya ɓadda su amma banda bayin Allah mutanen kirki irin su Yusuf wane shi dan da wani ne ba Yusuf ba shi ma da ya himmatu da ya damu akan abin da take so ai masa inda yayi mata amma Yusuf ne ba wani bane shi ko yana da cikin bayin mu tsarkakakku wanda ko shedan da kansa ya ce la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum mukhlasin zan bar duk yan adam sai dai bayinka na gargari manya sai su Yusuf din kenan anan ne idan an ga wasu maganganun banza a cikin wasu littattafai to a zubar da maganganun banza din mai magana dai ko ya zama bawan Allah mai gaskata Allah ko ya zama bawan shedan mai gaskata shedan Allah dai ya ce ya kiyaye Yusufu irinsa baya irin wannan mummunan aiki yana daga cikin manyan bayin Allah tsarkakakku zaɓaɓɓu in ji Allah ɗin to in kai bawan Allah ne sai ka gaskata Allah kenan in kai bawan shaidan ne to shaidan ya ce la'umru yannahu mu ajma'in illa ibadaka minhum mukhlasin sai kada dukkan ƴan adam gaba ɗaya sai dai manyan Allah zaɓaɓɓu irin su Yusuf shaidan ma ya ce ba zai iya da shi ba in ba gaskata Allah ba ai gara ka gaskata shaidan mai gidanka to shi da Yusuf bai yi komai da wannan mace ba shi da yaro da a guje ta bi shi a guje ta kashi ta kiɗi rigarsa ta keke yaro ya yi masa shaida mijinta ya yi masa shaida ya yi masa shaida ya ce dan Allah kai hakuri dan Allah kai hakuri ke kuma ke kika yi laifi ke kuma ke kika laifi miji ya nuna ya gane laifinta kenan Allah kuma ya tsira ke ba sai dan ma ya ce ba iyawa da irin waɗannan mutane walaqad hammad biyu hamma biya laula arri burhan rabbi kazalika yadda ka ji maganan dai haka take li nasri wa anhu ka mun kiyaye shi ne don mu shiga tsakaninsa da dukkan mummunan abu wal fahsha da dukkan abubuwa marasa kyau na na zinace zinace manyan bayin Allah ba sa kusa da wannan ko kusa mu'mine ma ana ce musu wala taqrabu zina balle annabawa ko innahu shi yusuf min ibadina al-mukhlasin yana daga cikin manyan bayin mu zababbu waɗanda suke ba ta zaɓin Allah ma'asumai.
واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم واستبق الباب وقد قميص من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قال ما جزاء من قال بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم sai suka yi rige rige wajen kofa yusuf yana gaba tana bi a guje wannan kofofin da ta rufe a buɗe wa yusuf sai ya fita ya fita tana bin sa bayan ta keta masa riga za ta kama shi sai ga mai gida yana zaune da ganin mai gida suna a guje suna gudu yusuf na gaba tana bi sai ta fara yin magana ta ce ma ji za'u man arada man arada bi alika su'an illa an yusjana aw azabu nari menene sakamakon wanda ya nemi yin lalata da iyalinka wannan mutum maganin sa sai dai a sashi a kurkuku ko ai masa azaba mai wulakanci
قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين واستبق الباب وقد قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن قال هي راودتني عن نفسي وسير شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت هو من فصدقت هو من الكاذبين da suka ruga a guje suka fito din da ta faɗi haka ɗin yuzu ya ce a ya rawa zarni an nafsi wallahi ita ce ta ban yadda ba wallahi ita ce ta nema na ban yadda ba ya rawa zarni an nafsi wa sai da shahidun min aliha sai mai shaida daga cikin mutanen ta ba ma mutanen Yusuf ce yadda Yusuf waɗannan shine gaskiya amma ga abun nunawa rigarsa ta kece wajen ko a duba a gani in rigar ta kece a gaba ne yana neman ya faɗa mata ne ta keta masa riga in ko rigar ta kece ta baya ne to yana neman ya gudu ne tana bisa za ta kamo shi ta keta masa riga ta baya sai aka duba aka ga riga ta baya wato yuzu ya samu gaskiya kenan zalisa ta samu karya
وإن كان قميصه قد من دور فكذبت ومن in الصادقين kana kamisu gudda min duburin fa kazabat uhu min as-sadiqin in ko aka ga riga ta kece ta baya ne to ita uwar gida ita ta yi ƙarya shi annabi yusuf wa huwa min as-sadiqina shine mai gaskiya wato shari'a kenan an gabatar da maganar wanda yayi da'awa wanda ya ƙarya sai da aka nuna cewa a duba a gani in riga ta kece ta gaba to yuzu shine ba shi da gaskiya zai fada mata kenan ta keta masa riga ita take da gaskiya in ko an ga riga ta kece ta baya to shi yuzu shine da gaskiya ita ce ba ta da gaskiya Yau kenan tana bin sa a baya ta keta masa riga to aka fara fadin nata hujja aka bata hujjar da gaskiyarsa wa alqima fi yaminik talaqaf ma sana'u Mhm.
فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم فلما رأي قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم da aka ɗaga riga waziri ya ga riga ta kece ta baya sai waziri ya ce shaidan yaro ya tabbata kece ba ki da gaskiya innahu wannan irin lamari wato baya daga gare shi yana daga cikin kaidin ku ne ku mata inna kaida kunna azim hakika kaidin ku yana da girma a ka'idar musulunci idan qur'ani ya yi hikayar wani mut- wata mutum ko waɗansu mutane maganar da aka faɗa in ba je gaba an ɓata ta ba to ita ce tabbatacciya da mai ba da labari ya zo ya ba annabi suleiman labari وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم أكتيا يعني الله لا إله إلا رب العرش العظيم أي ملكي da babban gado sai Allah to kaga an an kobe wancan magana kenan amma da aka ce inna kai da kunna azim ba faɗi komai ba to kenan kaidin mata ya fi na shedan domin inna da'ifa kaidin shedan mai rauni ne amma wajen mata za ka ce inna kai da kunna azim ku kaidin kuma ya girma ne kaidin mata ya wuce na shaidan da saboda su suna rataya ne da nafsu nafsu shi ko tarko yake sawa tarko wato da mai aiki da karfi da mai aiki da tarko to anin ne yafi karfi zaki mana mai karyawa da karfi to su nafsu suke aiki da ita su shaidan su mata shi kuma iblis tarko yake kafawa in ya biyo ta nan ka in ya biyo ta nan ka in ya biyo ta nan sai ka je neman mata a'udhu billahi ne mata ni fasiki ne ka je ka shagi a'udhu billahi ni man shagi ne ka je ka yi sata an yi barawo ne ka je ka yi kaza ni duk ta inda yabi nan dai ka ka kauce sai kawai kun gama ya bi ko ina sai kai kai din nan samun irin ka dauya bawan Allah mutumin kirki sai baka yadda ka fada kai din nan bawan Allah kirki ai samun irin ka a zamanin yanzu dauya kai din nan bawan Allah ne mutumin kirki to in ka fada ya kama ya kama ta inda ya kama kenan wato kafi kowa tsoron Allah kafi kowa ilimi kafi kowa kiyayewa to ka fada kenan ya tabo nan in baka fada ba ya tabo nan ya tabo nan amma mace ita gaba ga- da gaba da ita nan su a gaba Ah, saboda haka ce inna kai da kunna azim Ah, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu rashin lafiya na ajali ba zai iya fitowa ya mutane sallah ba sai yake a gaya wa abu mutane sallah wuru a ba bakirin fallin salli bin nas sai umar mumin aisha ta ce ya rasulallahi abubakar ba zai iya ba zai tsaya yana kuka wa mutane ce ce an tun- an tuna sawabi yusuf ku dai ku ne mutane nan da yusuf ke faɗa kai dun ku yana da girma na ce a sa abubakar ya mana sallah to saboda haka abin tsoro ne su mata ah, kaidin su yana da girma kwarai da gaske inna kai da kunna azu
يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين يوسف أعرض عن هذا واستغفر بك إنك كنت من الخاطئين يوسف كي يوسف إن جمعي جدا ya ce Yusuf don Allah ka bar wannan magana ka kau da kai don ba kai aka yi wannan ba don Allah kar ka ɓata rai na san an nemi a ɓata sunanka ne Allah ya kiyaye ka wata nema bata samu wajen ka ba shi yasa ta maka wannan kazafi da Allah ka yi shiru ka kauda kai ka bar wannan magana ka ba ba kar kowa ya ji wannan magana Yusuf Arif an haza sai kuma wasta da bai zambi zai ki tubo Allah akan wannan mummunan amurka ne ni wannan bawan Allah ya nake yake yi to zai ki tubo Allah in naki kunti min alqadir ke din nan ke ce daga cikin wanda suka yi kuskure kin yi kuskure to yasa zama a cikin damirin mazaje saboda girman kuskure bai ce min alqadiati ba sai min alqadii ne saboda girman kuskure kamar darajar maryam ne da aka ce wa kanat min alqanitina ba ce min alqanitati ba saboda darajar da aka ce min alqanitina ita ko saboda girman kuskuren da ta yi ne bawanta ne yaron gidanta ne ko mutumin kirki annabin Allah ta kar darajanta ta kar darajar mijinta take neman ta bata wannan bawan Allah kai amma ko ta yi shiga cikin babu irin irin irin wanda ya kamata a mai da shi muzakkari Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana zuciyar mu kiyaye mana imanin mu kiyaye mana addinin mu kiyaye mana kasar mu Allah ya jika mu da iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman malaman Allah saka shi wannan mu da alheri masu neman addu'a bukatun mu da bukatun su albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah ya jika mu maza da mata rayayi da matattu albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu alherin duniya da na lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da na lahira albarka na sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin اللهم اجعل من السجود اهدنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك والخاتم لما سبق ناصر الدين والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين